أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم من ياقوت الفريدة زام تاشي شي ونن فصل فصل التحذير من الرياسة فصلين دزي يبغانا akan tsanantawa a tahzir a wannan fasali ne da yake magana akan ittahziri minar riyasa cikin gargadi game da neman shugabanci neman shugabanci yace wala taqraban akir riyasata innaha tadufu biha shurur min kulli wajhati wala taqraban aki wala taqraban mana ya aki ya kai ɗan uwana, wala ta ƙaraban, kada ka kusanci arriyasata neman shugabanci, kada ka zanto mai neman shugabanci. Innaha, domin shi shugabanci da neman shugabanci ka ce sai ka samu mukami iri kaza, ta ɗufu bi hashururu, ashururu dukkan wani sharri na duniya, ta ɗufu yana kewayawa ne biha akan girma akan ne akan shugabanci. min kulle wajihati ta dukkan wata fuska fa shi shugabanci shugabanci neman mulki shine asalin ka'aba isal asalin ka'aba ta sharri duk wani sharri da kake ji a duniya to neman shugabanci yana iya kunna shi sharri na yaƙe-yaƙe ne duk shugabanci yana kunna shi sharri na tsafa-tsafa ne duk shugabanci duk wani abin da ka sani sharri ne a duniya to yana iya faruwa ta hanyar neman shugabanci duk wanda yake so ya zama shugaba sai ya zama shugaban mutane sai ya mulki mutane to duk wani abin da yake na sharri ne to zai iya yi saboda haka ya kai dan uwa batijja ne to kada ka kallafa wa ranka cewa sai ka yi shugabanci saboda san wannan shugabanci shi zai sa ka shiga wasu abubuwan da ba a san ka da su ba shine wala ta karaba da aki ya kai dan uwana kada ka kusanci aki ya kai dan uwana wala ta karaban kada ka kusanci arriyasata neman shugabanci innaha saboda shi shugabanci ta dufu biha shururu ashururu dukkan wani sharri na duniya ta dufu yana kewayawa ne biha akan shugabanci min kulli wajhati ta kowace iriyar fuska fa sharri to shugabanci shine shugabansa yace wala tarkanan likabati sharri warrada wa farra wa firra كما يفر من أسر بيشتي ولا تركنن لكعبة الشر يا كي دان uwana wala tarkanan kada ka karkata li ka'abati sharri da ka'abata sharri yadda ka san mai sallah duk inda mai sallah yake ka'aba yake kallo ko masu dawafi ma ka'aba suke kewayawa to ka'abar sharri shugabanci to wala tarkanan kada ka kusanci kada ka karkata li ka'abati sharri da ka'abata sharri warrada da kuma halaka wa firra ya kai dan uwana ka gudu kama yufarru kamar yadda ake yin gudu min usdi bishati daga zakin nan na bisha sunan bishati wani daji ne a yamama wani kwari ne a yamama shi wannan kwarin yana da zakoka wanda in dai matafiya suka tinkari wannan dajin to gabansu hankalinsu baya kwanciya sai sun ga sun kewaye wa gurin sun san yadda za su yi su wuce. To bishan sunan wani guri ne a daji ne na yamama. Saboda haka ka gudu kamar yadda ake gujewa wannan zakoka na wannan dajin bishan nan, yadda ake yin ratse, a ratse, a kewaye wannan gurin a wuce, to kai baka kewaye wa neman shugabanci. shine wala tarkan kada ka karkata li ka'abati sharri ga ka'abata sharri warrada da kuma halaka wa firra ka gudu ya kai dan wa kama yufarru kamar yadda ake gudu min usli bisha ce daga zako kan nan na bisha sunan wannan kwarin fa in rumta ma'anan fa'ikan fa'adib akan ilaiha wa zakiran dama ir gaibati wa in rumta ma'anan fa'ikan wa in rumta idan kana neman ma'anan ma'ana fa'ikan wacce take daidaitacciya mana idan kana neman shawarar da tafi kowace kyau fa'adif akan to ka raba zuwa ga wani dan uwanka aka zo ka ce wa da kai zaka rike mana kaza kace ku ba wa ne ya fi ni ilimi ko kuma ku ba wa ne ya fi ni cikakken lokaci ni lokuta sun yi min karanci ko kuma ku ba wa ne ya fi ni jarumta ko ku ba wa ne ya fi ni iya shiga jama'a ko kuma ku ba wa ne shi zai fi kowa iya kaiwa da komowa shi mutum neman raganda da kasala shine fa in rumta wa in rumta idan kana neman ma'anan ma'ana fa'ikan wacce take mafificiya to fa'azif ka danganta akan zuwa ga wani dan uwanka ilaiha zuwa ga wannan shugabancin wa zakiran ka faɗi wa zakiran ka faɗi da ma'ira lamirai gaibati na fakuwa ka ambaci lamirai na fakuwa ma'ana ka kawo wani uzurinka ka kawo wani uzuri wanda za ka iya gamsar da wanda suka suka ce ka rike musu makami iri kaza siyawa ma iza bi histajarta min al aza abubakar nistajara bi bin dugunnati siwa ma iza siwa ma sai dai abinda iza ma bihi idan ka yi shugabanci bihi da wannan abin istajarta za ka tsira min al'aza daga wata cutarwa shine siwa ma sai abin da iza bi istajarta idan ka yi shugabancin za ka iya tsiratar da kanka min al'aza daga cutarwa wani mukami ne wanda in ba a baka ba a matsayinka na musulmi in arna suka karɓi wannan mukamin ko kuma waɗanda ba musulmi ba to za su cutar da musulunci da wannan damar to irin wannan damar kan aka zo aka baka kace ba ka so ina fatar ka fahimta kar ka ce ba ka so saboda me idan ka karbi wannan abin zaka tsiratar da musuluncin ka ne ko kuma ma a ce ma kai a matsayin ka da dan dariƙa misali yan izala suna ta hari su samu wannan gurin saboda su ci mutuncin ku su ci mutuncin ku su zage ku su zagi bayin Allah sai aka zo aka ce wani zo ka tsaya ka rike mana kaza to karka ce ba ka so saboda in ka ce ba ka so karshe waɗancan mutanen ne za su samu su zo su yi ta cutar da kai a addinin ka ko kuma ana fama da kabilanci aka ce wani zo ka rike mana wannan in wani bangare ya rike ba kai ba to karshe za a yi mulkin a gama garuruwan ku da karkarar ku ba ba su ma san ana mulkin ba to irin wani abubuwan an zo an ba karkace ba ka so matukar in ka ce baka su din zai koma wajen waɗancan mutanen ne da za su cutar da kai ina fatar an fahimta siwa ma bihi siwa ma iza bihi stajarta siwa ma iza bihi sai abin da iza bihi stajarta idan ka tsaya da wani abin zaka tsira min al'aza daga cutarwa abubakar istajara sayyidina abubakar saddiq radiyallahu ta'ala anhu istajara ya nemi fakewa bibin dugunna ci da wanda ake kiransa ibnu dugunna ko ibnu daginna duka an karanta haka saboda haka sai na abubakar ya nemi mafaka da ibn dagunna ibn dagunna shugaba ne amma kuma wanda ba musulmi ba ne lokacin da musulunci a makka yana fuskantar barazana daga wajen mushirikai na ƙuraishawa sun damu musulunci matuƙa sai sai na abubakar ma'aiki ya ba shi dama cewa ya yi hijira ya bar gari saboda an takura masa sosai shikenan sai na abubakar ya fito zai tafi sai suka haɗu da shi ibnu da kunna a hanya sai yake cewa abubakar ina zaka je sai ce wallahi gari na an matsa mun zan yi hijira in bar garin to sai ibnu da kunna ya ce gaskiya babban mutum irin ka mai mutunci mai daraja mai taimakon mutane yayi ta lissafa halayen sayyidina abubakar masu kyau yace gaskiya mutum irin ka bai kamata ya fita bar gari ba saboda haka ce to mu koma aka koma aka zo aka samu kafirai na makka cewa za a yi sulhu sai na abubakar ya zauna a makka sai suka ce to ai matsalarsa shine yana fitowa yana karanta alkur'ani shine anan kafirai suka koka cewa yana karanta qur'ani ne kuma yaranmu da wawaye daga cikinmu suna zuwa suna jin qur'ani muna jin tsoron kada ya rika ribace su saboda haka shi yasa muka takura masa sai ibnu dugunna ya ce to yadda za a yi a yi sulhu sayyidina abubakar ya daina fitowa cikin jama'a yana karanta qur'ani ya je ya rika karantawa a gidansa in zai yi sallah ma ya rika yi a gidansa kada ya fito fili sayyidina abubakar ya ce ya yadda shikenan aka haka sayyidina abubakar wannan hijirar dalilin sa sayyidina abubakar kenan bai wannan hijirar ba ya dawo ya zauna a makka to idan sayyidina abubakar yana sallah a gidansa da alqur'ani tun yana yi a hankali in alkur'ani ya fara ratsa shi ba zai san lokacin da zai bude murya ya rika yi da karhu ba shi kuma alkur'ani mu'ujiza ce duk wanda ya ji shi to sai hankalinsa ya tashi su kuma larabawa da fasaha in ana karanta qur'ani sun san me ake faɗa sun san ba maganar mutane bane bane da ya fara sallah da mata da yara kanka ce ne an farko ta ko ina ana zuwa gidan Abu Sayyidina Abubakar guje kushe ana zuwa gidan Sayyidina Abubakar yana sallah kawai sai dai ji an kewaye shi da mata da yara malam mutane suna ta sauraron alkur'ani suna jin abin al'ajabi da alkur'ani shine anan ma kuma duk sai kafaran maka suka ce kai mu ba za mu gamsu da haka ba yara da wawayen cikin mu wai wawaye in ji su wawayen cikin mu kai muna jin tsoron kar a je a fitine su kar su je karshe su shiga addinin ka da irin wannan maganganun saboda haka suka ce suka kira ibnu da gunna cewa to fa wannan alƙawarin da kai da mutumin ka to fa ya saba alƙawari sai ibnu da gunna ya dawo ya ce to ya za a yi kai da ga yadda aka yi ga yadda aka yi sai ce to shi ibnu da gunna sai ce to sai na abubakar kwata kwata ma ya daina karanta alƙur'ani saboda in ba haka ba su kafiran maka ba za su yadda ba sai sai na abubakar ya ce to ya bar wannan makwabtakar shi yanzu kawai ya koma zuwa ga Allah kawai ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ibnu da gunna ya fita a cikin wannan alƙawarin to shine abubakar ne sajara sai na abubakar ya yi neman mafaka ibn dugunna shi da ibn dugunna yake cewa wa qad raja al islamu wa qati kama bada tatarras min ar ru'a bi aqwal majannati mijannati wa qad raja al islamu hakika musulunci fa ya dawo wakati a wannan lokacin nawa kama bada kamar yadda ya fara musulunci ya fara bako kuma zai koma bako dama sai da manya suka ba musuluncin kariya to yanzu ma fa mai musulunci dole a samu wasu manya da za su tsaya masa tatarras minar ru'a tatarras kai garkuwa minar ru'a daga shugabanni amma asalin ar-ru'a kamar makiyaya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to tatarras kai garkuwa minar ru'a daga shugabanni bi aqwal mijannati da mafi karfin garkuwa zai ma'ana kai ma'amala da masu mulki saboda wani cin mutuncin ba za a maka ba in kana tare da su wa wasa bi za ba'dul a'immati qailan fala tanzi an yadan min sahabi shaukati wa wasa bi sa yace wannan abin da yake ya maka ba'dul a'immati sashi daga cikin shugabanni sufaye wa wasa su suka yi wasiya bi za da wannan magana qailan suna mai faɗi fala tanzi an yadan suna cewa fala tanzi an kada ka cire yadan hannunka minas hari shaukati daga ma'abota ƙarfi su ne masu mulki kada ka tsame hannunka daga lamarin masu mulki saboda su suke da ƙarfi su suke da mabiya a matsayin ka ne addini kace ba ruwanka da su to abubuwa da yawa za su gagare ka ƙarshe addini ma yanzu gagare ka hasal ya ishe ka yanzu in ka buɗe ko masallacin juba ne zai gwamnati ta sa hannu in ana sallar juma'a ma ƙarshe sai ka samu a da jami'an tsaro da sauransu to shine ولكن بلوت الوقت لم أرى من يفي بأحد ووعد والجوار وخلتي ولكن سيري da abin yake balautul waqta balautul waqta balautu na jarraba al waqta a wannan lokacin nawa na jarraba masu shugabanci kakaf na daura su a sikeli na duba lam ara banga man yafi bi ahadin wanda yake iya cika alƙawari ba wa wa'adin da kuma dai cika alƙawari wal jawari da mai iya bawa addininsa ko al'adarsa ko yankinsa kariya ta hanyar addini ba wa kullaci da kuma gaskiya na jarraba masu mulki na ga yawanci da wasu ba sa iya sai a ɗauko mutum ana musulmi ne musulmi ne musulmi ne aka bashi mukami kaza sai ga ya gama shekarunsa sai ka rasa me ya tsina nawa musulunci shine walakin sai dai balautul waqta a wannan lokacin nawa na jarraba lam arabanga man yafi bi ahadi wanda yake cika alƙawari ba wa wa'adin da kuma cika alkawari wal jawari da makwaftaka shine kamar bawa addinin ka kariya ko al'adarka ko yankinka wa kullaci da kuma abu da kuma gaskiya shine kulla shine abokantaka fala taku qadiyan wa adalan wa muftiyan arifan wa shurtiyan wa sahib hisbati fala taku qadiyan kada ka kasance alkali a matsayinka na muridi saboda abubuwan da ke kuce maka shi ma in ban da wancan uzurin da aka faɗa na baya cewa in baka karɓa ba ƙarshe za a karɓa a cutar da kai ta wannan gurin wa adalan kuma karka zama adali wanda in an zo kotu kai za a kira ka ba da shaida ko a ɗaura mutum ko a sake shi za a iya kiran wani ka ba da shaida a kansa ka ji tausayinsa ka ba da shaidar da ba haka take ba wa muftiyan kuma karka zama mai ba da fatawa malam komai ya sani duk abin da aka tambaye ka sai ka ba da fatawa kai mai fatawa ne saboda haka duk abin da ka faɗa haka al'umma za su bi to kar kasance irin wannan mutum matukar dai ba idan ka ki karɓa waɗanda ba su cancanta ba ne za su karɓa shi ma wannan magana ta farko tana magana sai dai in baka zamto shugaban masu ba da fatawar ba to ƙarshe wasu ne za su suka ba da fatawar kuma ma da kyau kamar yadda a Najeriya shugaban mu na Najeriya Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu to irin wannan ƙarshe watakila idan ba dan shi ne shugaban fatawar ba to da wasu ne ‘yan ba na na'iya wanda addinin ma da suka zo da shi addini ne na daban ba wanda ake yi shekara dubu ba wani addini ne da suka zo fatawar wasu mutane wanda masu rauni rubabbu sai a rushe fatawar maliku da shafi'i da abu hanifa a kawo fatawar wani mutum na kwanan nan wanda gidansa ma bai gama sani ba ballantana kuma ya san addini gaba ɗaya to in akwai irin wannan matsalar kan shi kenan sai ka karba fala ta ku qadiyan kar kasance alkali wa adalan ko adali mai bada hukunci mai bada shaida a kotu wa muftiyan da mai bada fatawa arifan kar ka kasance sarki ko shugaba amma abin da ake da arifan kamar masani amma dai ana nufin shugaba wa shurdiyan kada ka zama dan sanda ko soja ko immigration shine shurdiyan bangare abin da shafi damara dan sanda dai har da wannan harka ta tsaro din shi ma in ba dan kana kishin cewa in ba ku shiga soja ba karshe wasu ne za su shiga daban kuma karshe su yi amfani da wannan damar su cutar da ku inda wannan kan larura ta shiga wa sahibu hisbati kuma kar ka zama dan hisba wanda ku za ku rika yi wa mutane sulhu to ku ma kuna cikin masu hisba su ma suna cikin hadari sosai dan mace tana so a kashe mata aure za ta iya zuwa ta zo ta same su sai ta gama magana da su komai da komai ta tattauna da su ta faɗi inda take so a mata kawai sai ta ɗauke ka ta ce wai ta kai ƙarar ka wajen hisba in ka ji aka yi kwance-kwance aka narka maka wata iriyar shari'a sai ka ji tun da kake a duniya baka taɓa jin zalunci irin wannan ba to shi ma inda shi inda inda larura wanda in baka shiga hizbar ba karshe wasu mutane ne daban za su shigar kuma su cutar da kai to na ma ka shiga to wa hizbatan karka zama dan hizba wa in sukta lil balwa falillahi fasta'in wa ra'i huquqan lahi fi kulli quttati wa in sukuta idan aka kora ka lil balwa zuwa ga masifa shine aka baka shugabanci baka shirya ba ko kuma aka murza aka murzo bayan ka ki ka kakkauce aka hahada kai da waɗanda kake jin kunya sa karshe aka dauki abu mukamin aka danka ma shine wa in sukuta idan aka kora ka lilbalwa zuwa ga masifa fa billahi fastayin to ka nemi taimakon Allah shikenan kai ta addu'a kuma ka sai ta baka addu'a Allah sa nauyin da aka baka Allah ya baka damar da zaka sauke wannan nauyi wara'i huquqin lahi huquqan lahi to kuma ka kiyaye haƙƙin Allah cikin wannan shugabancin naka da kuma haƙƙin bayin Allah fi kulli khutbati a cikin dukkanin wani al'amari wa kun muqsidan adalan wala taqu qasidan fatujza bi niran jahimil fazi'ati wa kun muqsidan tunda ka karbi shugabanci to ka kasance mai adalci kowa ka bashi haƙƙinsa karka ce iya mutanen ka su za ka ɗauko ka gina wanda ba mutanen ka ba kuma ba ruwanka da su a ka zamto mai adalci muqsidan mai adalci wa adalan kuma ka zamto adali rika yanke hukuncin da ya dace wala ta ku qasidan kada ka kasance mutum macuci fa tujza sai a saka maka biniranar jahimi da wutar jahimu alfazi a cikin firgitarwa wa man qad kaba bihi jawadahu falyadum ala mi'atin min as-salati al-faridati wa man qad kaba jawaduhu wa man duk wanda jawaduhu in garaman dokinsa kaba bihi ya kife da shi falyadum to ya dawwama ala mi'atin bisa ɗari mina salatul faridati daga salatul fati shi salatul fati shi ake cira salatul yaqutatul farida mana duk wanda wannan baitin wa man kad ka babu shi jawaduhu akwai wani irin karin magana ciki daman laraba suna cewa li kulli jawadun khabwa li kulli jawadin khabwa mana wai duk inda ingaraman doki ya kai daga karfi to wani lokacin yakan yi tuntube ya kife to shine duk wanda dokin sai kifar da shi mana ya saba yana harkoki yanzu jarin sai karye ko sa harkoki suka rikice masa shine waman wanda kadika ba bihi jawaduhu in garaman dokin sai kife da shi fale ya dubiya da wama alami atin bisa ɗari min salatul fadilati na salatul fati wai hudi sawabaha li khairil bariyati wa yanwi najata min sihami musibati min sihami musibati wai hudi sawabaha in yi salatul fatin nan sai ya bayar da ladanta shine wai hudi ya hadiyar sawabaha ladanta rikairul bariyati ga shayyan talikai wayanwi najata yayi niyya cewa Allah ya tsidar da shi min sihami musibati daga kibiyar wannan musibar da ta same shi in ya salatul fati dari sai ba da hade ta garushin ma'aiki kuma ya tawassali da annabi Allah ya fitar da shi daga wannan masifa wa min ya ladifu alfi isri fara'iri wa man lam yutiq fa gudwatan ma'ashiyati wa min ya ladifi hakan nan ya karanta ya ladifu shine wa min da kuma karantawa ya ladifu ya ladifu alfin dubu isral fara'iri a duk gurbin sallar farilla kowace sallar farilla yayi ya karanta ya ladifu dubu wa man lam yudik duk wanda bai samu iko a ce duk gurbin sallar farilla zai karanta ya ladifu dubu ba to fa gudwatan sai karanta ta safe ma a shi da yamma da safe ya salatul fati ɗari ya ya ladifu dubu da yamma ma ya haka safe da yamma in ba zai iya duk gurbin sallar farilla ba amma da na salatul fati nan da na ya ladifu nan kowanne sirri ne mai zaman kansa wa man kasarat duyunuhu aw iyaluhu aw ishtadda faqruhu ka usril mashi'ati wa man kasurat diyunuhu wanda ba shi kansa suka yi yawa au iyaluhu ko kuma iyalinsa suka yi yawa sai zama kuma karancin samu ya shiga kaga za a sha wahala aw ishtadda faqruhu ko kuma talaucin sa ya tsananta ka usul mashi'ati kamar wahalar abinci to shi ma sai ya dauki wannan aikin ya rika yi aw in sadda babul khairi أو كاف ظالما فليدم ما مضى بسرك الدوية أو انسد باب الخير ko kuma ƙofofin alkhairi suka toshe in an masa alkawari ma sai ake cika masa aw kafa zaliman ko yana jin tsoron wani azzalimi zai cuce shi falyadum falyalzamu to ya lazimci ma maza abin da ya wuce din nan bi sirkin dawiyaci da gaskiyar niyya shine salatul fatihi ɗari ya ladifu dubu safa da yamma ko duk gurbin sallah يرى الخير والتيسير في الأمر كله تصدق أكي ولو بشك تمرتي بشك بشكة تمرتي يرى الخير تدون ديوانا أبن زيغا الخير والتيسير زيغا سوكي في الأمر كله أشكين الأمر سكبا لا يعني ديوانا أبن تصدق كي صدقة أكي يا كي دنوانا ولو بشكة تمرتي كورا دباجن دينوني كان أدوا كان صدقة فإن لم تجد فالذكر أفضل ما به تصدق شخص وهو أعظم الجنة فإن لم تجد idan kuma abubuwa sun yi na abinci ma ake nema ba a samu ba ballantana kuma a samu abin da za a yi sadaka fazzikin to shi zikirin Allah afdalu ma bihi tasaddaqa shakhsu shine mafi girman abin da mutum zai yi sadaka da shi wa huwa azamu jinnati kuma shi zikirin Allah shine mafi girman garkuwa in kai baka samu ba shi kenan sai kai salati kamar yadda malamai suke ta gaya mana in kai wasu addu'o'i baka samu abin da zaka yi sadaka da su ba sai kai salati a madadin haka alayka bi zikrillahi fi kulli halatin fa laysa bi mahdudin wala bi muwaqqati alayka bi zikrillahi ina horanka ina ma gargadi ka dake da zikirin Allah fi kulli halatin a cikin dukkanin hali fa laysa bi mahdudin shi zikirin Allah shine wanda ba a masa iyakan iyaka ba Allah dai tashi cewa ya aidewa wala bi muwakkati kuma ba a sa masa lokaci ba wai banda lokaci kaza ba banda a'a ka dage da zikirin Allah shine alayka bi zikrillah ina koranka da zikirin Allah fi kulli halatin a cikin dukkan hali falaysa bi mahadudin zikirin Allah ba a sa masa lokaci ba ba iyakance ba wala bi muwakkati kuma ba a sa masa lokaci ba wala shay'a an jamin azabi la zagadan min az-zikri inda amr rabbil bariyati wala shay'a babu wani abu an ja da ya fi tserar da mutum min azabi la zagada daga azabar wuta ranar alkiyama min zikiri kamar zikirin Allah inda amr rabbil bariyati a wajen umarnin Allah madaukakin sarki shine rabbil bariyati ubangijin halittu Allah ne ya umarni cewa dage da zikirin Allah wallahu ta'ala a'lamu